بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na talata, 22 ga watan Jumada Thani, hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar, daidai da 21 ga watan Afril shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin Alintisar, lissahabi wal'al min iftira'atis samawi al-dal, القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي مي ساكيا دا الخير إن با من تابا مالن يا كوانا إندي كي من بياني ندى وهذا الحديث قد جاء مخرجا في كتب السنة wannan hadisi ya zo a cikin littattafan sunna min sahihaini cikin bukhari da muslim wa ghairihima da wasu littattafan da ma ba bukhari da muslim ba min iddati turuqin ta hanyoyi mabambanta wa bi aksara min lafzin kuma hadisin ya zo da lafazi mabambanta وقد جاء التصريح في هذه الروايات to cikin waɗannan ruwayoyi na wannan hadisi ya zo da cewa bi annal isharata kanal ilal mashiriki annabi gabas ya nuna ba ɗakin aisha ba su kuma suna cewa ɗakin aisha ya nuna ikon Allah wai annabi na nuna wai ɗakin shi nan ne maɓaɓɓagan me fitina malam ɗan shi a bai da mutunci malam ɗan shi a bai da kirki ɗakin annabi wai annabi ya nuna ɗakin shi wai nan ne fitina yake fitowa kawacin da sun gamsar da zuciyansu su su kiwa su ki aisha ba tare da dalili ba sun manta annabi fa ke kwance a ɗakin fa kuna fahimtar wannan da kyau ko shi sa in mutum ya rufe idan shi da kiyayya ko bai ganin me aibin abin da yake makan shi Allah ya sauwaka malam sai yake cewa waja an nassu fiha alal biladil mushari ilaiha akwai kuma nasoshin da suka zo ma suke bayyana garuruwan da ake isharan zuwa gare su a gabas din ma to wani gari a gabas din akwai nassin da ya zo ya bayyana garin bima yadhadu da'awar rafidi wanda wannan nassin yana yin rugu-rugu da wannan da'awun wannan ɗan shi'a da ke cewa wai ɗakin Aisha ake nunawa. Wa yi guni an takallufi raddi alaihi su waɗannan ruwayoyin da suka ce a gabas ɗin ma gagarin da ake nufi ya wadatar ma da ba sai an matsa wajen yi ma wannan ɗan shi'a raddi ba kawai aka kawo ruwayan sai a ce to ga abin da mai ruwayan ma yake nufi a kai sai a ƙetare a bashi waje bi ayyi shay'in akhar ba sai an zo da wani abin raddi sabo ba wannan ruwayan ta ishe shi raddi وها هي زي بعض روايات الحديث ما ce saurara ai ga ma wani ɓangare na ruwayoyin hadisin min iddati turuqin ta hanyoyi mabambanta an ibn Umar radiyallahu anhuma daga sahabi Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara masa yarda Mala yace fa allaythin annafi'in an ibn Umar radiyallahu anhuma annahu sami'a rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ibn Umar ya ce ya ji annabi yana cewa wa huwa mustaqbilul mashriqi ya ƙulu yana kallon gabas yake cewa ala innal fitnata hahuna fitina ta nan za ta ɓullo min haisi ya wa ƙarni shaitani ta inda ƙahon shaidan ke ɓullowa wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya da shi a kitab al-fitan babu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ƙarƙashin babin da annabi yake cewa alfitnatu min qibalil mashriqi fitina ta ɓangaren gabas za ta bullo karanta fatawul bari juz'i na sha uku shafi na arba'in da biyar lamba hadisi na dubu bakwai da ɗaya da casa'in da uku muslim ya fitar da wannan hadisi a kitabul fitan babul fitnatu min al mashriqi haka a lamba hadisi na dubu biyu da ɗari tara da biyar kun ji ruwayan farko ko wa an ubaid ibn umar qala haddathani nafi'un an ibn umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qama inda babi hafsa cewa annabi ya tsaya a kofan ɗakin hafsa faƙala biyadihi na hawal mashiriki sai nuna ɓangaren gabas da hannun shi ya ce alfitnatu min haisi ya talo ƙarni shaitani ya ce fitina ta nan za ta danno ta inda ƙahon shaɗin yake ɓullowa ƙala ha marrata ne au talatan so biyu ko so uku manzan Allah ya faɗi wannan hadisi muslim ya fitar da shi a kitabul fitan babul fitnati min al mashriqi a mujalladi na hudu lamba hadisi na dubu biyu da ɗari biyu da ashirin da tara. Mala yake cewa an Salim bin Abdullah an abihi anna Rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya ce, wa huwa mustaqbilil mashriqi annabi yana kallon gabas ya ce, ha innal fitnata ha huna ha innal fitnata ha huna ha innal fitnata ha huna yace ko kalla fitina daga nan, fitina daga nan, fitina daga nan, min haisi ya tsulu ƙarni shaitani, ya ce ta inda ƙawon shaidan yake ɓullowa. Wannan hadisi Muslim ya fitar da shi a lamba hadisi na dubu biyu da ɗari biyu da ashirin da tara a mujalladi na hudu kitabul fitan babu fitnatu minal mashiriki. Mahala ya ce wa fi hazihin riwayat, kun ga cin waɗannan ruwayoyi ta hadidun sarihun. an bayyana liljihatil mushara ilaiha ɓangaren da annabi ya ishara ta inda fitinan za ta ɓullo, wa hiya jihatil mashrik shine ɓangaren gabas, wa fiha tafsirun lil maqasudi bil isharati wannan ya fassara mana abin da annabi yake nufi da ya ishara nan allati zakar harrafire wanda wannan ɗan shi'a ya zo ya ambata. Kama ja fi ba'adin riwayat kamar yadda ya zo a wasu ɓangarorin ruwayoyi al'ukura lil hadis na wannan hadisi ta hadidul biladil mushari ilaiha bayan a gabas ɗin ma sai da ya ambaci garin da ake isharar dalla dalla kenan bayan nan za mu zo mu ji bayan magarin suwa ake ishara a kansu yasa mutum in je tsungulo abu ko bai san abin yadda zai kare mashi ba shi dai san da yake tsungulan abin ganin yake abu ne mai sauki kun gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace fa an nafi'in an ibn umar qala daga nafi'u daga abdullah dan umar yace zakaran nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama allahumma barik lana fi shamina annabi ne yace Allah ka sa mana albarka a sham dinmu allahumma barik lana fi yamanina Allah ka sa mana albarka a yaman dinmu qalu ya rasulallah sai suka ce, Ya manzan Allah wa fi najadina, a yi mana albarka a najad ɗinmu, mun gano wannan da kyau ku, a sa mana albarka har a najad ɗinmu. Fa'azunnuhu ƙala fi salisa, ya ce, Sai nake tsammanin shin a na ukun, mun gano wannan da kyau ku, annabi ya ce, Hahuna azzalazilu, girgiza da bala'i daga nan za ta ɓullo, wal fitan da fitina wa biha ya tsilo ƙarni shaitan da suka ce ba a yi maganan najad ba na iraki to shine annabi ya ce daga nan girgizan ƙasa da fitintunu ta inda ƙahon shaidan zai bayyano dandalin shi'a kenan mun gano wannan da kyau ko sun kawo nan ne sun ce an nuna ɗakin aisha ne don a kawar da abin da annabi yake nufi qala al-khattabi malam khattabi yace najad min jihatil mashriq ita wannan najad ɗin tana ɓangaren gabas ne, wa man kana bil madina kana najaduhu badiya, badiyatul Iraq. Mun gano, mala ce, wa man kana bil Iraq bil madina kana najaduhu badiyatul Iraq, ce wanda yake madina, najad tana ɓangaren inda annabi yake nunawa ne, wani wahiha wahiyal mashrik ɓangaren da shine gabas na mutanen madina. karanta batawul bari ibn hajar ya faɗi wannan najad ɗin jin da najad biyu ne akwai ɗaya a riyad ba ita ba akwai ɗaya ina a a Iraq, ita ce wanda annabi yake nufin bala'in na nan tafi. Ina fatan mun gano wannan da kyau. An Salim bin Abdullahi bin Umar annahu qala ya ahlal Iraq. Salim ya ce Abdullahi dan Umar ya ce kai mutanen Iraki. Ma as'alukum an sagira ku kenan kuna tambayan abubuwa ‘yan kucil-kucil wa arkabukum lil kabira amma kun fi kowa aikata miyagun laifuffuka. Samitu abi Abdullah bin Umar ya ƙolo na ji babana Abdullah dan Umar yana cewa samitu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙolo ya ji annabi yana cewa innal fitna taji'u min hahuna fitina ta nan za ta zo wa'au ma'a biyadihi na hawal mashrik sai na gabas min hais ya tsalo karna shaitan ta inda kahon shaitan ke bullowa wa fi ba'din riwayat ja'a zikiru ba'adin man yaqtunu tilkal biladi min alqaba'ili wa wasafa halu ahliha a wani ruwayan sai da ya zo ya ambaci hatta siffofin waɗanda za su zauna a wannan garin da siffofin mutanen garin فعن أبي مسعود قال أشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده نحو اليمن النبي سينون ودن يمن فقال يتي على إن الإيمان ها هنا يتي إيماني دغنا وإن القسوة والغلظ القلوب سيتي كما للي تور الري da bushewan zuciya da sai mun zo karatu na gaba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maraukin sarki ya sa mu dace. Fi faddadin, to su waɗannan faddadin da annabi ya faɗa ga sha ƙasa, bala ce, Allazina ta'alu aswatahum fi huruthihim wa mawashihim wahiduhum faddad. Shi ne wanda za ka ga in suna gona ko suna kiwo za ga suna ɗaga sauti suna ma dabbobinsu tsawa, ba haka makiyaye suke yi ba? Faddadin jam'insu kenan ko, guda ɗaya sai ya zama faddad. Wakila humul mukthiruna min al-ibil su ne wanda suke da raƙuma da yawa. Waɗannan abin da ya faɗi a cikin hadisin, to su ne za ka same su dama masu girman kai da tsaurin kai da nuna isa da kaza. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? Ma'anan wannan shi ne masu kuɗi daga cikinsu, saboda a wancan lokacin wanda yake nuna kuɗi da isa da buwaya shi ne wanda yake da raƙuma da yawa. Isa Allah ce, Kalla innal insana la ya ɗaga, ɗan adam yakan samu kanshi a yanayi na ɗagawa an ra'ahu stagana, in yaga yana da wadata, yana da arziki, yana da kuɗi, yana da ɗaukaka, yana da kaza, sai wannan ɗagawa ya rika jin shi. To annabi ya ce, su waɗannan da ya nuna sai ce su ne masu wannan arzikin. To kuma ina suke? Su ne a Najd suke. sai ce inda usuli aznabil ibil ta kaga fassara dalla-dalla kenan ya ce inda asalin bindinan raƙuma suke haisu ya tsalo na shaitan ta inda ƙawon shaidan ke ɓullowa fi rabi'a wa mudar kaga an gama kwatance gaba ɗaya an fito an faɗi me sunan ƙabila ma ƙabilan mudarawa da ƙabilan rabi'a gaba ɗayansu a wannan yankin suke. Wannan hadisi mala ya ce, akhrajahu al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari fitar da shi a kitabu Bada al-Khalqi, babu khairu malil muslimi ghanam yatba'u biha shagaf al-jibal, ka duba fatawul bari, mujalladi na shida shafi na ɗari uku da hamsin, a lamba hadisi na dubu uku da ɗari uku da biyu, muslim ya fitar da hadisin a kitabul iman, a babu tafadul ahlal imani fihi a juz'in farko shafi na saba'in da ɗaya lamba hadisi na hamsin da ɗaya kaga a wannan hadisin ƙarar ya fito ya faɗi siffofi har da sunan ƙabila yanzu wannan ɗan shi'an da ke cewa annabi ya nuna ɗakin aisha jama'a gaskiya ya faɗi ko ƙarya ya faɗi kuma wannan ƙaryan da ya rubuta da hausa ya rubuta ko da larabci duk abin da aka rubuta da larabci shine daidai Iza sai mutum waya cewa ya yi nazari a larabci, to da larabci fa, littattafai guda nawa ya rubuta wannan makarecin ɗan shi nan, ya rubuta la'akuna ma'asa da wai zai kasance tare da masu gaskiya, ya ci mutuncin sahabbai da kowa, sannan ya rubuta cewa shi'a hom ahalus sunna, wai shi'a ne ma ahalus sunna, kunji runtu, sannan fas'alu ahalar zikiri, kunji ayan alkur'ani ya kwata ya sama ba littafin suna amma banda kazanta ba abin da ke cikin littafin sannan sai wannan sun mahata daitu littafi ne guda hudu ga su kuma duk malamai sun masa raddi na ƙarerayen da ke ciki malam in baka je ka karanta ba ta ya za ka iya muƙawamantan su kuma dan ka karanta kawai sai ka iya muƙawamantan shi'a sai kana da usul ɗin a hannunka da wannan ne muke ta ɗaliban ilimi magana da cewa su zo tukuna ma su fahimci yadda abin yake kafin su sa kansu a cikin rikici ba kowane malami ne don ya tara yara yana masu magana kawai shi ke na ce wai zai iya tunkarin wannan dagar ba sai an karantar da kai wannan aikin da su waɗannan farfesoshi suka yi sai da ce Allah ya saka masu da alkhairi farfesan farfesoshi shine ibnu taymiya shi kuma sai ka karanta minhajus sunnatun nabawiyya fi naqad kalam shi'atul qadariyya nan kuma zaka je ka ji yaya abin yake mala yace faddallat haziyar riwayat to waɗannan ruwayoyi sun yi nuni dilalatan qat'iyya malan yace dilala sun yi nuni kai tsaye ala bayani muradin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a bisa haƙiƙanin manufan annabi min ƙaulihi da yake cewa alfitinatu hahuna, alfitinatu hahuna, fitina za ta taso daga nan ne, to daga ina sai an tattaro sauran ruwayoyi gaba ɗaya, waɗannan ruwayoyi su ne za su ba mutum dama da ikon da zai gane ina ake nufi. Amma ya ɗauki ruwaya guda ɗaya ya makale, kawai ya tara jahilai yana gaya masu, shine malam doktor ya bayyana cewa ƙarya kake yi, ga yanda ruwayoyin suke, ga kuma yanda gaskiyan al'amari yake. a ce wai wannan ya rasa wanda zai ci mutunci sai wa sai matar annabi jama duk mutumin da ya ci mutuncin matanka bai raga maka ba kai ko budurwanka ya ci mutunci ba matanka ba ku gano wannan da ke ku Allah ya sa mu dace mala ya ce wa annal maqsud bi zalika biladil mashriqi abinda annabi yake nufi da cewa fitina daga nan zai taso yana nufin garuruwan da ke gabashin Madina a wancan lokacin حيث جاءت الروايات الروايات مسرها بذلك سو da ruwayoyi sun zo sun bayyana wannan karara kama ja a fi ba'dha wasfu ahli tilkal bilad kama yadda wasu ruwayoyin da suka zo sai suke siffanta mana mutanen garin da siffan su sune faddadin inda usul aznabil ibili ba haka bane wato ayyinu ba'da qaba'ilha wasu ruwayoyin kuma suka zo suka ayyana mana ma ƙabilan waɗannan mutanen. Mimma ya zaharu bihi butulanin madda'ar rafidi, wanda wannan kai tsaye yana ƙaryata mana da'awan wannan ɗan shi'a min annal ishara kanat ila baiti Aisha, cewa wai ana nuni ne zuwa gidan Aisha, fa inna haza ƙaulun batilun, Mala ya ce wannan maganan banza ne wa ra'ayin saƙiton ra'ayi ne ruɓaɓɓe lam yafhamhu ahadun ba wanda ya irin wannan fahimtan wala ƙala bihi ahadun kuma ba wani malami wanda ya irin wannan fatawa siwa hazar rafidiyul haqid in banda wannan ɗan shi'a maƙiyin annabi mai mummunan kulli ga al'umman annabi wallazi yahmiluhu ala haza ba abin da ya ɗauke shi wancan mugur magana mala ya ce illa huwa bughduhu li ummil mu'minina Aisha sai tsaban kiyayya ga uwar mu'mine Aisha radiyallahu anha fa alaihi min Allah ma yastahiq duk abin da ya kamata na balbalin bala'i Allah ya saukar mashi wa albasahu Allah bi la'anihi sannan Allah madaukakin sarki ya lullube shi da la'ana mun gano wannan da kyau ko malam yace fi sahaba irin tsinuwan da ya masahabbai Allah ya lallaba mashi libasu zulli tufafin ƙasƙanci wal khizi da taɓewa fi duniya wal akhira. Zagin da ya masahabbai Allah ya lullube shi da irin shi, sannan kuma Allah ya lullube shi da ƙasƙanci, Allah ya lullube shi da wulaƙanci duniya da lahira. Karsa wanda za ka zaga sai abokin annabi, me ka raga mana me ka raga ma annabin. Kuna gano wannan da kyau ku? wa amma qawluhu amma maganan shi da ya ce kai fasta haƙƙat Aisha kun san yi wannan maganan a baya wai ta yaya ne Aisha za ta tancanci kulla haza taƙadiri wannan girmamawa wal hitirami da wannan martabawa min ahli sunna wal jama'a wanda ahli sunna suke mata kowane irin ahli sunna ne wannan Aisha kuke girmamawa wannan Aisha kuke martabawa me yasa kuke irin wannan wale annaha zaujin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kawai dan matan annabi ne kun ji wannan maganar wai kawai dan ita matan annabi ne fa zaujatihi kathirat ai matan annabi suna da yawa wa fihinna man hiya afdalu min aisha a ciki akwai wacce tafi aisha eh akwai wanda tafi aisha aisha kuma tafi uwarka mun gano wannan da kyau ko Mala ya ce, bi tasrihin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ƙarar manzan Allah wai ya faɗa. Cewa ya ko wanda fita, kun san wanda yake ishara? Khadija ce mun yadda ita ma'aishan ta yadda ta fita. Amma banda Khadija wa kuma tafi Aisha, mai gidan duka an ce wa kafi so ya ce wa. To kai kuma kana ƙin wanda annabi ke so, tab. Ya sa kanshi a rikicin da ba zai fita ba. Wa jawabuhu, Mala ya ce an san da za a bashi. ai duk kula ai cas na jiranta, mai ta faɗin shegantakansu, su sun, kuna ba ta mun gano wannan da kyau, eh mana. Mala ya ce, amma kai fasta haƙƙad kulla haza takadir ɗan shi an tambaya yake ta yaya Aisha ta cancanci wannan martabawa da girmamawa da kimantawa. Mala ya ce, fali ma sabata min fada ilha al'azima, ai abin da ya tabbatar da wannan falala mai girma ga Aisha, athabita bin nususi sahiha in baka sani ba nasso shine ingantattu suka tabbata mata ba kawai wani ne ya je samo wani zabiya ko wani maroki kawai aka zo aka dinga kuzuzuta da da yabo ba a'a nasso shine ingantattu na alkur'ani da sunna suka tabbatar da daraja da martaban na na Aisha jama'a ka ne ko ba haka bane famin zalika mala yace daga ciki akwai tabri'atullahi ta'ala laha min fauqi sab'a samawat akwai kubutar wanda Allah madaukakin sarki ya mata tun daga saman sammai fi ayatin min kitabillah wanda ayoyin Allah ya dirar da su cikin littafin shi ne tutla wanda za a ta karanta wannan alkur'ani ila an yi azinallahu bi raf'i kitabihi min al'ardi har zuwa sanda Allah zai ba da izini da ɗauke littafin shi daga doron ƙasa wa zalika fi qaulihi ta'ala wannan ya zo cikin faɗin Allah fi suratul nuri a cikin suratul nuri Allah ya ce innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum waɗanda suka zo da ƙeran ƙarya wasu gayya ne daga cikinku jama'a dama masu ƙale da ƙire da sharri da yarfe zagi da cin mutunci ba wasu mutane ne daga nesa za su zo su yi maku ba na jikinku ne. Mun gano wannan da kyau ko? Na nesa ya san ka ne? Na nesa ba abin da zai maka dama mai maka usbatun minkum wasu mutane daga cikinku. Shi yasa an kaji an zo ana zagi ana cin mutuncin mutane zai ce mun gano usbatun minkum. Dama na nesa ba zai maka ba, na nesa sai dai ta gaisa da kai ka faɗan ka ya gaji. mun gano wannan da kyau ina fatan mun gano wannan da kyau Qur'ani ne faɗi ko ni na faɗi innal ladina ja'u bil ifki waɗanda suke zuwa da yi maku ƙarya da cin mutuncin ku si manana Aisha kazafi si kaza si kaza Allah ce usbatun minkum qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina kage yanzu wannan ƙagen da aka yi ma Aisha yanzu Allah da kanshi ya cire Yahudawa, ba su ba ne, ya cire Nasara, ba su ba ne, maguzawa masu bautan gunki ya cire su, ba su ba ne, waye usbatun minkum. Isa ya kamata kowa ya rika fahimtar karatu. Kun gano wannan da kyau ku? Wasu mutane daga cikin sai Allah ce, La ta hasabuhu, sharran lakum. wannan zagin, wannan ƙazafin da aka yi mana na Aisha, da wanda za a zo ana ma bayan Allah nan gaba, Allah ce, Kar ku yi zaton wai sharri ne gare ku, bal huwa khairul lakum wannan abin da aka yi mana na Aisha na ƙazafi alheri ne gare ku. Sanda waɗannan ayoyin suka sauko, wani sahabi ya je ya samu, Sayyidina Abubakar ya ce, Ya Abubakar, wannan ba shi ne alherinku na farko a gidan nan ba, duk abin da ya faru da gidanka sai Allah ya saukar da aya. an yi tafiya an je an rasa ruwan temama Allah ya saukar a ƙasan ruwan alula Allah ya saukar da aya cewa ai me ai tema sanadiyan wa na na Aisha kuma nan an mata kazafi Allah ya dinga lodin ayoyi ga zami ta karantawa har zuwa karatu na gaba lodin awoyi wajen guda goma sha biyar saboda Aisha. Aisha ƙaramin mace ce? Matan manzan Allah? A taɓa wannan gidan Allah ya bari? Ba su ne suturan manzan Allah ba, hunna libasin lakum wa antum libasin lahun. Ƙararar Allah maɗaukin sarki ce, bai kamata gare ku muminai ku cutar da manzan Allah ba. Kuma ya ce, kuma kakku auri matan shi min ba'adihi ne abadan, har abada. Allah ya hana. Cutar da manzan Allah, Allah ya hana, yanzu wannan ƙage da aka yi Aisha aka ce ta yi fasikanci, yanzu wannan tsakanin da Allah cin mutuncin manzan Allah ne ko ba cin mutuncin manzan Allah ba Dan an ma'annaba ƙagen nan, an mai ƙagen nan, an mai ƙagen nan abu ya yiwuwa, an yi, an yi, an yi abu ya yiwuwa. Allah ya kai mu karatu na gaba na kitabu a hakamul janayis ɗin da muke karantawa, za ku ji Muhammad Hassan ya kawo wasu salo da ƙa'idoji da matakai na cin mutuncin mutanen kirki masu da'awa da ake yi. Za ku zo za ku ji. Har annabi sai da ya lissafa wanda aka yi mashi, kuma sai da ya misali da ita kanta Aisha. Kaga kamul jana'iz ake karanta amma ya kawo waɗannan abubuwan. Shi sa in ka je ka ji ana zagin mutane ko ka tashi ka bar wajen. Allah ce fala taqa'udu ma'ahum kakka zauna tare da su hatta ya hudu fi hadisin ghairi ya sai sun canza labari. Mun gano wannan da ke ku, in ko ba a daina ba Allah ce kaga ƙara zama ka tashi ka bar wajen, in ba ka ba kwaron kwatsa sai ta sauka da kai, kuma sai ta ci ka wallahi. Ko ta sauka a zahiri ko ta saukan maka a rayuwarka ka rasa yadda rayuwa za ta kasance maka. In dai ana zagin mutanen kirki ka zauna a wajen ku, wallahi bala'i zai sauka. Kai hankali. to shi ne sai yake cewa li kullum ri'in minhum kowane mutum ɗaya daga cikin waɗanda suke cewa wai Aisha ta yi zina kuji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan muguwar kalmar ni kaina ba na son faɗin ta a rasa matan da za a yi makazafi duk matan arnan da ke Makka da Madina ba a yi masa kazafi ba duk matan da ke nan sai matan wa sai matan Annabi duk ba yi ma kowa ba wannan ita ce nakira maqasuda akwai abin da ake me ake nufi, so ake a rusa da awon manzan Allah, wannan kawai shi ne. To, kun samu mamaki, wanda suke wannan ƙagen in aka gaya maka ko suwaye Allah ya ce, a kamo su a yi musu bulala, za ka yi mamaki, akwai hamnati ‘yar jahash, ƙanwan Zainabu ‘yar jahash, matan annabi, ta je waje tana tayawa, ‘yar uwata kishi. wanda ita Zainabu sai ta taɓa ce ma annabi ya zo ya auri hannatu ya haɗa su gaba ɗaya ya ce ai bai halatta ba. Sai da kawo mota aka yi mata bulala tamanin. Ina ruwan Allah, Allah ne ya ce a yi, ko ƙanwan matanka ne aka za ka haƙura a zane ta. Wa ya ce a yi? Allah ne. Sannan kun sa Hassan ibn Sabir ba shi ne mawaƙin manzo Allah ba da shi wanda ba ka zato malam, wanda annabi ya ce, Ihijil mushirikina, kai ma mushirikai zambo inna ruhal ƙudisi ma'aka, mala'ika Jibril na nan tare da kai. Amma da ya je dandali ya ji ana wannan zagin, ya shiru da bakin shi bai ce komi ba, har ma ɗan maganan da ya ɗan sa baki ya ce, kai dai ga mutum. Irin ‘yan wannan maganan shi ma bulala tamanin. Akwai ɗaya daga cikin sabon annabi Mistahin ya je yaƙin Badar, shi kuma yar abubakar uwa ɗaya uba ɗaya da abubakar ta haife shi, kaga da Aisha da shi ɗan mace da ɗan namiji ne, amma ya shiga ciki, in aka je ba da labari ya ce, ai, ga ma danginsu na jini ma, Mistahin yi bayani. Ku gano wannan da kyau ku? Iya gama, shi ma tamanin. shi sa abubakar da ya je ce ni ke ɗaukan nauyinka shagon da ma yake da shi abubakar ya buɗe mai ya ce daga yau ba zai ƙara ba amma da yake sun tuba sai Allah ya saukar da aya ce a ci gaba da taimaka musu kai malam qur'ani daɗi musulunci ko ba wanda ba addini da yake musulunci ina fatan mun gano wannan da kyau shine Allah ya ce maktasaba minal ismi gargwadon zunubin da kowa ya ɗauka a mai sai ce wallazi tawalla kibarahu oga kwata-kwata abdullahi dan ubay dan salul fa shine wanda ya kage abin ya yada ya baza Allah ce lahu azabun azim wannan a rabu da shi sai sun hada da Allah zai mai azaba babba mun gano wannan da kyau ko jama aikin ba na wasa ba ne ya taɓo gidan rina ya taɓo mu kan shi musiba kuma za ta bi shi ku sa alama daga inda ya ce famin zalika daga nan za mu tashi mu karanta waɗannan ayoyin da suka zo a cikin sotin nuri akan barantar da aisha duka a karatu na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum